Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
bari umminu sani ba wannan mutumin domin lam yatalaka hukuman da wa rasuli sai ka izinin Allah da manzo Allah ala ra'd wal ayn ba wala abra'u minhu illa ba'da illa ba'da qira'ati Allah wa rasulihi sannan wala abra'u minhu ni ban ce ta ni ba shi ba illa ba'da bara'ati Allah wa rasulihi sai da naji Allah da manzo Allah sun kafa su shi shine ni ma nace ba ni ba shi domin wa ana bani min ma tajimuna an bari'una bima a'malu wa ana bari'un mimma ta'maluna to وعليكم بالإكثار من صلاة الفاتح لما أغلق وعليكم إذا نكوسيا بالإكثار في يوم الكعبة من صلاة الفاتح لما أغلق وغير الكراتين صلاة الفاتح لما أغلق أمي لأنها لا تترك من الذنوب شاذة ولا حظة صلاة الفاتح كانت كالي كان كان كان ذنوب بلي كان كان
وعليكم بكتم الأسرار قولا وفعلا هنا مكوسيا كتم الأسرار كتم أسرارين kaulan wafilan zance da aiki wanda a turaren da karatu ne shi duniya sirrin ka kuma na duniya ne shi koyewa da annahu man ka sama sirrin alaka amru dan duk wanda ke a sirrinsa to zai mallaki lamarinsa
wad'u ankum at-tajawuz bi kalam ahli al-haqa'iq
wad'u ankum ma'anin wad'u ankum ku raba kanku shine wad'u ankum ku raba kanku at-tajawuz bayyanarwa da kalami alil haqaiq irin maganganun nan ɗan hakika ba bisa hakika li'annahu yanbaghi kasmuhu an ghairi alim irin wannan maganganun wajibi ne ko shi karin ahalinsa wato ma'anan ɗan hakika irin hakika da ake magana ba a yanzu ba shaye-shaye ko lalace lalacen banza ko cinye banza ko cinyin aji zamanin da ya wuce in ka ce Allah ka ki kace in hakika ko sa abin da za shi Allah ta'ala alim jami'i Allah ya gafarta musu fa hakikin su amma yanzu ina ce la alhamdulillah alaihi saboda mu san da san ba mashaya aka sani da lalata duka wanda ba ko a sa wannan sun sha'anin sufanci ba magana su a abin da ke faruwa su waɗancan ɗin a zamanin su malaman zamanin zakin su to sai kuma da zamani ya nisa sai yara su kusa su ma suna son su amma ta su hanyar su sai su kama yin wani aiki daban sai ke ɗauka kamar iri ɗaya ne da waɗancan da waɗannan sai ne ke bane ma'anan abin da shehu ke nufi sai na bayyanar da maganganun alul haƙari wato domin dalili wajibi ne a dinga ɓoye irin wannan maganganu daga waɗanda ba ahalin magana ba لأن ظاهره ومن ظاهر مجانا الآن حقيقة يخالف الشريعة ya saba wa shari'a wa in kana da hakika ko in kullum da alama yi alaihi lam takun illa ainu hakikatu shari'ata ko da dai ainihin wato maganganun sun kasance in kai hakuri aka sanar da kai ka dubi maganar za ka ganta hakikar hakikar shari'a ce walakin sai dai la yudriku zalika akwai zai iya kan wannan ba illa man wasala ila hunalika sai wanda ya kai zuwa ga wannan habara ta masu wannan ilimi. Abin da shi karfafa cewa maganganun Allah ka'i a irin maganganun banzan nan na mutanen zamani ce maganganu ne na manyan bayin Allah shi ne magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min al-ilmi hayatul ma'lum la ya'lamuhu illa illa al-ulama billah fa idza na'budu bihi لا ينكره عليهم إلا أهل الجرة في الله إن من العلم من ظل الله عليه وسلم كتن سوى دك إلمي وأتعطي إلمي وأقول إلمي كهيئة المكرون أتعطي دائم لي أبن كويوا ilimi ne amma kamar Bible ne ce ko zaki la ya'lamu ba kowa san wannan ilimi ba annal ulama billahi fi arbai maka na Allah sai za na dauko bi idan suka yi magana a cikin wannan ilimi la yunkiru alaihi ba wanda zai musu inkari illa alul jarrati billahi sai wanda ke ji Allah nasu ne su kare Allah ba na kowa bane sai su shi ne ulama malamai su suna ganin duk wanda ke karatu ba na Allah bane sai wanda yake cikin su shi kai ne na Allah kuma za Allah ce to waɗannan al'ulama wa billahi in suka magana akan wannan ilimi ba kowa bane zai yi jayayya da su sai ma abota ruwa da Allah suna ji Allah na su su kai rawahu tayyib an abi hurairah sannan imam ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu akan wannan ilimi na ahlul haqaiq abin da sa ka gane cewa ahlul haqaiq ba mutanen banza bane sai mun ahlul haqaiq sayyidina ali yana cewa إن بين سمي علما لو قلته لحصلت هذه عن هذه يتي فأشارت براسي أن تستكفي يتي كثني سن بين جنبي وكان هكا كرن الناس أبدا من ذكاوتك وخصوصياتا علما أكون إرن كلمي لو قلته جازم مغنى كان كلمي لأغلتم هذه عن هذه وقلت وانا أو وانا sani tsakanin hakarkari na kafaɗa ta da kafaɗa ta a cikin zuciya ta ko wani irin ilimi sai kultuhu na zan yi magana kan wannan ilimin la azaltu mahazihi ba kun kasar da wannan kan ana hazihi ga wannan wuyan saboda ba za ku iya ɗaukar ilimin ba ya fi ƙarfin kuma manzo Allah ne sanata sannan Abdullahi bin Abbas shi ma ya yi magana kan wannan ilimi yana cewa inni la a'lamu fi qawlihi ta'ala يتنزل الأمر بينهن علما لو قلتوا لكفرتموني يسوع كثني لا أعلم علما والله إني كواني لا أعلم ناسا في قوله تعالى شوف كما هو كشف تركي يتنزل الأمر بينهن علما ناسا وإن كلمي أشوان من آية لو قلتوا لغفر من إلمي لكفرتموني تقول كافر ثاني أو مسلمي كوسا حقي لزمني kuma manzo Allah ne sannan a cikin da'i shi ma ya yi magana a kan wannan ilimi na alul haqa'iq ya ce lau qultu lakum kullu ma a'lamu la ramaytumuni bil khilsh wallahi da duk abin da na sani ne zan ta ba kuna gani a hadisi ana da da'ikun da ba ta nake faɗi ba a ina taunawa wani abin da annabi da kasa amma shiru nake an nace duk abin da na sani la ramaitu muni bi kush wallahi da su kun zage ni da fasikanci su kun ce ni mazinaci ne kuma da su kun jefe ni da alfasha da su kun da kun ji miyagun laifuka saboda wannan ilimi da ke yawo da ni sannan salmanul farisi ya ce لو حدثتكم بكل ما أعلم لقلتم رحم الله قاتل سلمان والله ده أبن نسني زن gaya muku. ba na tauna a ce komai na karɓa daga annabi in tunga tafi to da sai an kashe ni in an kashe ni ma in kuka tuna wanda ya kashe ni sai kun ce kai Allah ya kai wanda ya kashe Salman kuma da wannan za ku ga tayi yawa kuma ilimi ne ke juya ne kuma ilimin ga annabi na karɓa amma ba ta ma a faɗi saboda ko wanda ke wurin zai san abin wanda ke wurin ba shi kawai tunda cin abinci ya ci nama ya sha madara ya amma ba zai iya fahimtar wannan ba to sannan shurera radiyallahu anhu shi ma yayi magana akan wannan ilimi ya ce hadithu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wi'a aini amma ahsuna فبثته فيكم واما الاخر لو هزتكم به لقطعتم هذه البلعوم وهذا بلعوم ya ce hadisun rasulillah sallallahu alaihi wasallam abi huraira ce na haddace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni a aini ƙwarai guda biyu na ilimi fa amma a hasuma amma ƙwarya ta farko na ilimi fa fastuhu fikum na zazzaka shi gare ku a hadisi da ka ɗauko shi zaka ji a ce an abi huraira radiyallahu anhu to wannan sun ne daga cikin ilimin wa amma al-akhir amma ɗaya ilimin na yi gum da kallon wani abin sai ga na yi murmushi kawai dan ne falau haddathukum bihi da zan yi muku zan labarta muku wannan ilimi la qata'tum hadha al-qulub da kun yanke wannan makogoran wannan makogoran da kun yanke shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan to wa haula'i hum ahlul haqa'iq wan nusuk wa ghayrihim ahlul falalati wash shakk wannan zaki kira ahlul haqa'iq shine ma'anan wata an kuma tajawur bi kalami ahlul haqa'iq idan kuka ji irin waɗannan kun ji sun ce ba sa faɗa ko to idan kun motsa su suka yi wani abu kaɗan wani abu wani abin yakan faru su faɗa to idan sun faɗa shi wace in kun ji sai ku zo ku dinga faɗi ko kuma shi su ake nufi ba wai wa'ancan lalata wa'ancan ko ina ta faɗa an can shirme ne an san masu magana banza yi kai ma da kamar mai ta banza ne kawai ka ci a daina sallah ai lalata ai barna ai fasadi ai basu kanci a ai ko a ina ko jahili ke mutum ta yau wallahi ya san wannan hauka banza ne ana maganar maganganu manya-manya na wanda suka yi fice suka yi azumi shi ɗan cewa suka zama ba sa shirin komai sai Allah ko irin wannan su yi magana kai shi su ake kira ahlul haqa'i su shi ne yake nufi wa da'u ankum tajawara kalami ahlul haqa'i ku raba kanku da yawan maimaita irin maganganun nan su wane ne Allah kai wanda suka gaji waɗannan ibn arabi al-hasimi ibn al-farid sultan al-ashikin hallaj cikin irin su wanda in suka yi magana in ka ji maganan to shi ne abin da ake nufi a nan shi ya ce ne واسلكوا الصراط المستقيم shi ya ce kai wasu ku sirat al-mustaqim ka ga dole su madaki shi ne ku zuwa zan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta kuma rasulu tuzuhu wa ma nahakum anhu santahu shi ne ma'anan wannan wasu ku sirat al-mustaqim وتلك الشهوات طاغوت تعبدونها بعد دعوى الإيمان وقال تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم shi ne Allah ne ce wa tilka shawati kun ga wannan sha'awa ina ta ta fice da kuɗi da duniya wacce fice mata biyayya tagutun ai gunki ne wannan ma'anin tagutu asalin sa mina tubuya ne saboda haka wannan sha'awar da kuke wa kuɗi ko sha'awar da kuke wa mata ko sha'awar da kuke wa duniya tagutun ai gunki ne matan nan da kuke gani gumaka ne sanin nan gumaka ne duniyar nan gunkin ce kuke bauta ba ba ta kawal iman bayan kun gaskiya ku yi wuri kun tabbata kullu shay'in haliku illa wajahu sai kai ka wurin mace kuma me ya kai ka wurin kudi sai kai ka wurin duniya bayan ka ce kullu man alaiha fa'ale so kare yanda bai asiyar ban zan gan shi a wurin kaga ashe mai tarbiya ma wannan ba malayin sabu to balle a ce wai asiyar ne ke za a yi haka a yaudara ne idan ka yaudar mutane ne a fata faida ko kula ba za su ba balle mai faida din hadamtu allazi qad tafasuhu wa innani bi sirri muqaffa la yuhaddina yi mutane su gane wannan saboda ka wannan sha'awa take ta masa tagofin wato gunku ne ta da nuna da kusa ta mata ta da wani imani bayan kun yi da'awar imani قال تعالى: "فلا بشير يا غني من يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله wanda ya kafirce wa ɗagoshi ya abin da ba Allah ba a wurin su waye sunan shi kagutu wa yumin billahi ya imani da Allah daga dukkan haka hakika ya yi riko ya koro wata wuka jirgiya mai karfi nan ta sama la'a ba ta tsinkewa wallahu sami'un Allah ne ci ne alimin masani Ahmad bin Hadarar Yuri yana ce a tsare wakihun wal haqqu la'ihun والسائي قد أسمع ما التهيؤ بعد هذا إلا من العمى yace dariga a wato ta fito fili gata sannan gaskiya ta bayyana karara shi kuma mai kiran zuwa ga Allah ya gaya kowa ya ji to me ya kawo kima ko ina ga makawo ba ai ya kamata tun da shi Ibrahim ya faɗi wannan ta ba sauran dimuwa kuma sai da wanda kuma kawo ko dai kuma jahilin ko majusi tantiri ko kuma munkirin munafiki amma daga yau duk wani wani to ya wani ya tsara daga muryar shi a kan yan faila sai daga abin da shi wuce bare yanzu duk abin da zai zo a wannan ba ba faila ba ne balle man ana tare faila ai magana a ba faila bane faila ne ga shi so daga a tariqul khair wasi'atun liman sabaqa Allahu al-minaya باقية إلى يوم القيامة وكل ما سوى الله طاغوت ومن أعرض عن السوى وعلق قلبه بما سوى المولى فكم تشق قروته الوسطى التي لم تسام لها ولا طول الكلام.
وأنت يا أحمد شام بلغ هذا الكتاب إلى كل من ينتسب لنا وأنت كيف يا أحمد شام النهوي بلغ هذا الكتاب فإسر da wannan wasiƙa samu ila kulli man yantafi lana zuwa duk wanda yake danganta kansa da mu duk wanda ke shi dan mu ne na ruhi shi dan faida ne ko mukaddami yana bada azkaru ko kuma yayi sharbiya yayi usuli da haka mai wannan takarda a halin sa ce duk kanka abin da kace
وأرسل إلى كل كبير في محل نسخة منه ليقرأه لمن معه ولمن حوله
fara sun ka aikata wannan wasiƙa ya kai Ahmad Sham ila kulli kabirin zuwa ga duk wani babban mukaddami da wani babban shehi shi mahallin kowace shari'a a kowace ƙasa yake a kowace zawiya nuskatan a bashi kofi ɗaya miro da wannan wasiƙa shi ya qara'ahu domin ya rika karanta shi liman ma'ahu ga almajiran da suke tare da shi a zawiya wani man haula wasu kuma waɗanda ba sa tafi shi a zaune amma muridansa ne a ko ina cikin ungo suna kewaye da shi to ya aika musu su ma su dinga karantawa
وأرجو من الله أن تتلقاه منكم قلوبا صافية وآذان واعية والله يهدينا ويهديكم والسلام
shehu radiyallahu anhu yace wa arju min Allah ina fata ina guri daga Allah an ta talakahu wato kulubun sabiyatu zukata zukata waɗanda suka farkata min kujuratul hawa duk zuciyar da ba san zuciya a ciki wata ta farkata ina roƙon Allah ina fata an ta talakahu minku ka karɓi wannan wasiyar da ne mata ina so duk zuciya mai kyau zuciya mai tsarki wata ba san zuciya wannan wasiyar da muka yi shehura ne ciki ina fata zuciya tsarkakakkiya ta kafi wannan wasiya wa azanin wa'iya sannan kunnuwa masu jin wa'azi su ma su kiyaye wata iyaha uzunin wa'iya wallahu yahdina wa yahdikum Allah ya shirye da mu ko ma Allah ya shirye da ku wassalam da kulafiya
وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني في مدينة خولك ورثها الله من كل بأس آمين عام ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين هجرية وكتب إبراهيم wato wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine a alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi dan alhaji abdullahi attijani da tijani a masjid kaulat a cikin birnin kaula مسيرة الجديد سلم مسكن القلوب الخليج تركها الله من كل بعد ألا يكتن جمدينة الدولة تفكر الأناني ثم سيبا البلائي ولا تبين تسمى أنا أيوة مدينة تسمى مع كل الأمن والهدى ثاني بشو كان ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين من شركة ونن وسيلة زوج أمد شام شكرة تبكي كده arba'in da tara bayan hijira shekara nawa kenan yau shekara tamanin da shida da aika wannan wasiƙa rubuta wannan wasiƙa shekara tamanin da shida saboda ka yan uwa Allah ya samu amfana da wannan wannan abin da ke cikin wannan wasiƙa wallahi abu ne mai girma kwarai kar mu kuskura mu sakaci da shi kar mu wasa da shi kuma mu bi abin yadda ya kamata kar mu ce a ai wannan da wasu ake ba da wasu ake ba to almajirin shehu dole ne ya ci wannan wasiƙa in dai yana so ya amfana in ko kaga mutum ya ki amfana to ba kai ba ka kiyaye shi duk mutum da aka karanta masa wannan wasiƙa ya ki ya bar amfana da shi ya ce abin da ya ga dama zai kiyaye shi kawai da ba ya karɓi da shi kuma mamaki Allah bai kaddara yana daga cikin almajiran shehu ba saboda irin wannan sai ya shafe ka kai ma ka zauna da shi ya rabu ya rabu ya rabu ya samadu a kun mutu sallana ya wahidul ahadi ya faru ya wucin ya ainihin muradi ya can يا من لا له شفق الله ولا ولد عجز زيدا وفر رزق له ابدا يا من لا شبيه له وقت ولا ند انت الجاز لكل خائف وجلي يا رب يا حق يا من لا له شفق فرج لأمة خير الخلق أنهم ولا ينالهم نصب ولا حسد المصطفى المشهد المختار سيدنا محمد طاهر الأنصار يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أصحابه سندي اللهم صل على سيدنا محمد في المهدي سجيا اللهم صل على سيدنا محمد شابا نجيا اللهم صل على سيدنا محمد تعالى مرسيا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة على الى المسجد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع اغلق الخاتم مع طرف خاتم الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله وصحبه الى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fusuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da W60. Dutsen ma bai masazar tudun wada sinima Kaduna. ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu don sauraro lafiya.